الرجيم. وصلى الله على النبي الكريم وبعد ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد يا إخوة الإسلام والإيمان يا أحباب رسول الله لا يسأل الأمر طيب وعليكم خير تهيئة على وجه الأرض الخلافة لأنها تهيئة من عند الله تبارك وتعالى يقولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan waga shi Allah madaukakin sarkin ikonsa da ganin damar su da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba karatun alkur'ani mai girma da fassara shi ta hanyar magabata gwargwadon yadda ya tabbata gabatan ba manta ba wato yau wato suratul fatiha za mu tafi ha shi mana ina karatu duk shi yau za mu tashi suratul fatiha fatiha za mu tashi za mu yi karatu daga farkon tasiri da Allah amma roƙon da nake yi wa jama'a wato a saurara da kyau ita wannan sura ta fatiha babbar sura ce girmanta yana da yawa darsan da suke cikinta suna da yawa falalarta tana da yawa sunayenta yana da yawa alherinta yana da yawa wato babu mai fahimtar haka sai wanda ya ratsa surar ya bibiyi abinda malamai suka faɗa a kan ita surar shi ne zai iya ganewa wato wanda ya bibi sura ya ga abin da yake cikinta ya ga abin da malamin suka faɗa har ma da annabi rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi zai gane matsayin wannan sura wato suratul fatiha da darajar ta da farko kafin mu ce komai ko kafin ma na yi magana ni zan fara dan in faɗi abin da na ko in tabbatar da abin da na faɗa din nan suratul fatiha fada'iluha wa asma'uha falalata da sunayenta malamai sun karkasa falalar suratul fatiha da yawan gaske sun faɗi sunayenta masu yawa wanda duk wani malami mai tafsiri saboda muhimmancin wannan sai ya faɗa ba mamaki saboda da ake karanta ta kullum ake maimaita ta a cikin sallah kullum wani baya iya tunanin darajar da girmanta baya iya ganowa amma yayin da ka bibiyi abin da malamai suke faɗa duk imaninka da alƙur'ani duk imaninka da ita wannan sura duk yadda kake karanta ta kullum in ka ji abin da malamai suke faɗa sai ka ƙara soyuwa a gurinka saboda haka na ga ya fi dacewa in bibiyi wasu ɗan kaɗan ba duka ba daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa da farko rawat tirmidhi an ubayy ibn ka'ab قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما كان أخرجه مالك عن الأعلى بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عبد الله بن عمر آه ابن قريش أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فذكر الحديث قال ابن عبد البر أبو سعيد لا يلقه له على اسم وهو معدود في أهل المدينة روايته عن أبي هريرة وحديثه هذا مرسل وقد روى هذا الحديث عن أبي سعيد بن المعلى رجلا من الصحابة لا يلقه له على اسم أيضا رواه عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين لسولا مغنم wannan hadisi na imamu turmudi Allah ya kara masa yadda wanda ubayi ibn ka'ab ya rawaito cewa ya manzon Allah wanda zira da abincin Allah suka tabbata gare shi ya ce Allah bai saukar ba a cikin taura ko a cikin injila wata aya ko wata sura kwatan kwacin wannan sura wato fatihatul kitabi sai saboda masani ita ɗayan bakwai ce ko bakwai ce mai ma'anoni biyu ko wadda ake maimaita ta sau biyu وهي مقسومة بيني وبين عبدي Allah ya ce na raba ta tsakanina da bawana wali abdi ma sa da abin da bawana ya roƙa zan ba shi wannan aya ko wannan hadisi da ya kunshi wannan bayani an samu irin wannan ruwaya daga Malik an al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub yace Abu Sa'id shi ma fa irin wanda daga Abdullahi daga Ibn Abdul Barr haka nan yace manzon Allah yace na da Ubay ibn Ka'ab ko salli manzon Allah ya kira Ubay ibn Ka'ab yana sallah wa zakar al-hadith qala ibn Abdul Barr Abu Sa'id la yaqahu lahu ala sunna huwa ma'dud bi ahli al-Madina Abu Sa'id din nan ba a san wannan ne ba Abu Sa'id al-Khudri ne ko ba shi ba amma da cikin mutanen Madina yake wa ruwatu ana bi hurayra wa hadithu hadha muslim tunda ba a gano wannan bane ba Abu Sa'id al-Khudri bane wani Abu Sa'id din ne daban sai malam yace to ruwaya sa a dauke ta mursala ce kaman ba direct ya ji daga bakin annabi ba kenan ya ji daga bakin sahabi ne amma ce annabi ya ce a dunkulen dunkulewa wannan bayani yana karfafa mana bayanin ita wannan sura suratul fatiha qultu kaza qala hikabi wala yaqahu lahu ala ismin an samu irin wannan ruwaya cikin tafsir na ibn abdul barri wato sharhin muwatta na imam malik ذكر في كتاب صحابة الاختلاف قسمي أن سابان وجاء بسم وعنين أبو سيد جنن والحديث خرجه البخاري مدن ذلك وانا حديث الإمام البخاري يفتد جانا أبي سعيد بن المعلى جنم أبو سعيد وعنين ابن المؤلف أبو سعيد الخدري ما أبو إذا قالت هزام فصدقوها فإن القول ما قالت هزام idan Huzam sai magana ku gaskata ta duk abin da ta faɗa shine gaskiya tunda Bukhari ya faɗa kan ilimin hadisi mun sallama shine Abu Sa'id ibn Mu'alla qala yake kuntu usalli fil masjid wata rana ina sallah a cikin masallaci fada'ani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya kira ni falam ajibhu ba ansa ba fa kuntu laki ya rasulullah inni kuntu usalli lokacin da ka kira sallah nake shi yasa ban ansa ba فقال فيك ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم shin Allah bai gaya muku ba cewa ku ansa wa Allah da manzonsa yayin da suka kira su a cikin suratul anfal sun maƙara fi yake wato kenan anan shi Abu Sa'id ibn Mu'alla ya zargi kansa lalle na yi kuskure kenan wannan shi da zaka dauka bayan ya hudan sai manzo Allah ce inni law allimaka suratan fi azam suwar fil qur'an zan karanta da zan karanta da kai wata sura ta fi kowace sura girma da daraja da lada a gurin ashiyan qur'ani qabla an takhruja min al-masjid kafin ka fita daga wannan masallaci ثم أخذ بيدي يكام هنونا فلما أراد أن يخرج قلت له يا إن يمي زي فتنسينك ألم تقل لو علمنك سورة لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن باقي لك ذاك خويا من سورة تبقوا وشي جلما أكين القرآن قال فيه الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني إذا كنا آية بلا بقي إيمان ونبي والقرآن العظيم الذي أوتيته القرآن من جلما ذاك بانش قال ابن عبد البر وغيره أبو سعيد بن المعلى من جملة الأنصار جنا كم متانا مدينة وسادات الأنصار تبرد به البخاري الإمام البخاري يفتد وانا واسمه رافع تنسى أبو أبو سعيد المعلى تنسى رافع وقال الحارث بن نفيع بن المعلى وقال أوس بن المعلى يولد معلمين الكتابة وذكر شيء أبو نسونا هارث وذكر شيء أوس أبو سعيد بن عوف بن المعلى توفي سنة 74 وهو ابن 24 الشاهد كوا da yake so kawo wato girman fatiha da manzon Allah ya nuna shi yasa ake bincin cikin wani ne aka samu hadisin da gurin sa rubu amana irin sama da hadisi sai an gano dan wane ne daga ina ya fito mene ne gaskiyar sa mene ne addinin sa saboda amana dan kada a faɗa abin da annabin ya faɗa ko bai faɗa ba ko an samu ta daga wajen wani wato mai shirgo ta yace annabin ne yace yasa ake bin wannan diddigin وذكرنا أنباري في كتاب الرد له حدثني أبو حدثني أبي حدثني أبو عبد الله الوراق حدثنا أبو داود حدثنا شيبان أما منصور أم مجاهد قال إن إبليس لعنه الله رن أربع رنات إبليس يا إلهم وتقارا غدا هدو يا إلهم وتصوى غدا هدو قال قال حين لئنا لوكسن ذاك إيني مسأل البركة إيه وحين أهبط من الجنة لوكسن لك فتبدا شي لجدان الجنة وحين بعث محمد da lokacin da aka aiko annabi Muhammad a matsayin sa na manzon Allah wa hina unzilat fatihatul kitab da lokacin da aka saukar da suratul fatiha shedan yayi kuka yayi wa unzilat bil madina an saukar da ita a madina duk da wani ara khilafin bainal ulama an saukar da ita a madina ko an saukar da ita a makka amma malaman tafsiri sun ce ko ina ta sauka ta sauka a makka ta sauka a madina yana ba ta an gane ku wasu malamai suna ta jayayya akan bambancin wata sura da wata sura ko wata aya da wata aya wajen fifiko a cikin alkur'ani a dunkulen dunkulewa malamai da yawa ba su sallama ba cewa qur'ani dukkansa gaba ɗaya zancen Allah ne daga farko har ƙarshe babu inda ya wani babu wanda kuma aka aka aka wuce ko ina ka taba a cikin alkur'ani lada ne ko ina ka taba a cikin alkur'ani labada ce ko ina ka taba a cikin alkur'ani farada ce ko ina ka taba a cikin alkur'ani rahama ba wani gefe da ya wani amma wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da bibikon idan ba kuma ba kwanan nan makaranta suratul ikhlas mun karanta ta da darajarta da matsayinta wanda annabi ya ta'adilu suratul qur'ani tana daidai da ɗayan bisa uku na alqur'ani haka ne ko to me ake nufi da shi an ce in ka karanta ladan za a baka sannan ba wai ana nufin kuma wato falalar da darajar da rahamar da alherin da kuma darajar ta mutunci daga wajen ubangiji shi ne ya saukar da wannan ba ana nufin ita wannan suratul ikhlasin ta ko ina bane a'a abin da ta kunsa duk tauhidin alqur'ani da ya kunsa akwai shi a cikin suratul ikhlas duk kunce kunce wanda Allah yake so na aka dauka shi wajen ibada yana na a cikin suratul qul huwallahu yana mata an gane ba haka ita ma fatiha tana da irin wannan in an yi maganar bibi ko irin wannan bibi ko ake magana da ma dai ku gane mana so mu ce nan gurin sai kun gane wato in an ce alqur'ani nan ya fi nan ko wannan aya ta fi wannan ai a cikin aya guda ɗaya cikin alqur'ani aya ce guda ɗaya kallin kalfilo akwai ayar da manzon Allah ce ita ce sallin ta ayar alqur'an wa yake israwa ayatul kursi ita ce ayatul kursi sallin ta ayar alqur'an ita ce shugaban ayoyin alqur'ani wannan yana nuna ta sauran ayoyin daraja ne a'a ita ce dai shugaban ko manzo Allah tun da ya faɗa wannan akwai wata farlar abunta ina fatan ka gane ku sufofi ne guda goma a cikin ayatul kursi dukkan kuma sufofin in ta yi su daga gare ka zuwa ga Allah take komawa ina fatan kun fahimta ku to da wannan dalilin ke sa ta samu wannan matsayi fatiha kuma ta kunshi duk abin da alqur'ani ya kunsa saboda ka in an ce ta fi sauran wato fifikon da ake nufi na darajar da abin da ta kusa ne ba wai ta fi can nan ya fi nan kamar na Allah nan kamar ba na Allah nan kamar na Allah nan san na Annabi Muhammad yadda Allah ya fi Annabi Muhammad haka magana su tafi Annabi Muhammad ba haka nan ake nufi ba dukkan su magana Allah ne masu daraja ne masu girma ne fifi kun gane abin da muke nufi akwai yan badana'iya da yan kanzaki waɗanda musamman ne na ilimin Qur'ani ba rudu suke yi sai su ga alqur'ani suna faɗar abin da ba haka nan ba saboda haka nake tsaya irin wannan gurin ku da Allah ya arzuta ku da ni ni ma Allah ya arzuta ni da ku nake son kada in wuce irin wannan gurin ni ta ku daya sai na ji jarau kun gane ina ko ko kun kun ban sha abin da ina Allah ya mana dace a an kun tuna a cikin alqur'ani Allah yana cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wato abun bautar ku guda ɗaya ne wanda shine Allah ba bauta da gaskiya sai shi wato haka ne ko war rahman shi ne rahman rahim ne jin kai da ayatul kursi da muka yi bayanin ta waɗannan ayoyin suna da wani matsayi a gurin Allah wanda ake bambanta su saboda darajar su wannan ka dauke ta ko ba ce ko ba kai ka san me yasa aka ce in ta wasu ayoyi wa ilahukum ilahun wahid abun bautar ku abin bauta ne guda ɗaya la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi ar-rahman wato shine mai rahama الرحيم mai jin wane ne kenan don an ce wannan aya ta hosa za ta ja mamaki to bi bikon shine na sunan da ta kunsa da darajar sunan da ta kunsa ina fatan ka gane ita ma fatiha sunan da darajar da ta kunsa ita ma wato suratul ikhlas qul huwallahu sunan da darajar da sifofin Allah da darajojin da ta kunsa da tauhidin ina fatan kun gane ba Allah ya mana dace malam yake والتفاضيل انما هو بالمعنى العجيب وكثرتها به كو شيء معنون ما سيوا da yawan la min haisu suba wa ba wai suba ba wa hada huwa alhaq wannan ita ce gaskiya duk malamin da ya koshi da ilimin alqur'ani haka zai ga maka wannan man qala bi tahwil wanda ya faɗa cewa akwai bambancin da bibi ko sunan alqur'ani akwai ishaq ibn rahuya cikin manyan malaman hadisi wa ghayruhu min al-ulama wal mutakallimin وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي حين ذاق القاضي أبو بكر ابن العربي من أحكام القرآن ina ko ina fatan gane wa ibn hassan li hadisi abi sa'id saboda hadisin abu sa'id al-khudri ko abu sa'id ibn al-mu'alla wa hadisi ubay ibn ka'b annahu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya ce ya ubay ayatun ma'aka fi kitabillahi a'zam ya kai ubay ga wata aya guda daya tare da kai a cikin littafin Allah tana da girman gaske qultu nake ko kuma ƙara ce qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wato ayatul kursi kenan fa garaba bi sadri sai ya buji kirji na yace li ya hanuka li ilmi ya abul munzir ilmi ya kai maka karshe kai abu munzir kana da ilmi wato kenan wannan yana nuna malami in ya tambayi ɗalibansa ya ji sun gane ya kan ji daɗi manzon Allah ji daɗi ya burkin jinsa yace li ya hanuka li ilmi ya abul munzir wato ilmi ya kai maka karshe ya kai abu munzir shi yasa ku ina tambayar ko lokaci ji ga launi an gane in an gane sai mu ci gaba yana da kyau kware da gaske kullum malami ya dinga yin haka da ɗaliban su gane shi ya gane wani gurin ma kila bai gane ba wajen tambaya sai gano yana fatan gane ko qala ibn hasar adadi mimman yuzkar al-ikhtilaf ma hadhihi an-nusus qala ibn al-arabi ma anzala Allah fi tawra wala fi al-injil wala fi al-qur'an mithlaha wato Allah da kansa ko kuma in ce ibn al-arabi ya kawo wannan hadisin da yake Allah bai saukar ba a cikin Attaura ko Injila ko Alƙur'ani kwatan kwatan suratul Fatiha a shahid a dunkule suratul Fatiha babban sura ta kunshi darussa masu yawan gaske ta kunshi sunaye masu yawan gaske ta kunshi martabobi da darajoji masu yawan gaske yayin da mutum yake karanta ta wato daraja yake kara gurin ubangiji wala na tsamman amalin bi sawabi ba wani aiki da mutum da ya samu ladan wato suratul fatiha sai dai Allah ya bashi ladan saboda girman daraja wato da baiwa irin ta shi Allah din wa bi hadha al-ma'na sarat ummul qur'an al-azim saboda haka ake kiran ta uwar al-qur'ani mai girma huwa qul da qul huwa Allahu ahad ta'dilu suratul qur'an kai daya da kayan bisa uku na alqur'ani idin alqur'an tauhidun wa ahkamun wa'd domin alqur'ani a dunkulansa wato kada ta Allah ne da hukunce hukunce da wa'azi qul huwa Allahu ahad ita ma qul huwa Allahu ahad فيها التوحيد كله توحيد من دبائع بهذا المعنى وقال بيان في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي أي آية أي آية في القرآن أعظم تنبيه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم واللي يمسه والنبي bayan wannan an samu ruwaya daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda inda yake fatihatul kitab ayatul kursi وشهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وقول العلم قائما بالقسط وقل اللهم مالك الملك هذه الايات متعلقات بالعرش وان ايات كلها يكيد عن عرش وبنجي ليس بينهن وبين الله حجاب فكان كده وبنجي باب الشامس سنة دبش كنت آيات آيات فاتحة ده آيات الكرسي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وقل اللهم مالك الملك waɗannan ayoyi guda hudu sun makale da jikin al'arshin ubangiji yayin da kake roƙon ubangiji kana addu'a ka karanta su to su yayin da za su isar wa ubangiji babu wani mala'ika da zai shiga sha miki su ne suke cewa ya Allah gashi ba an kawo ne yana karanta mu shi kuma Allah na amsa muna fata an gane ko magana ta ta hudu akan wannan tana da sunaye masu yawan gaske har wajen goma sha biyu na farko ana kiranta sallah ita suratul fatiha kamar yadda manzo Allah ce ko annabi annabi yace Allah da kanta ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi misrain na raba sallah kashi biyu tsakani na da bayana wa li abdi ma sala bayana abin da roƙa zan ba shi kun ga nan kenan menene menene sallar din da Allah ya raba fatiha to sallah ana kiranta wa fatiha ana kiranta sallah ana kiranta suratul hamdi لأن فيها ذكر الحمد, الحمد لله رب العالمين bayan wannan ana kiranta fatihatul kitab dan an fara karatun littafi da ita sannan ana kiranta ummul kitab ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat ana kiranta ummul kitab ana kiranta ummul qur'an ana kiranta ummul qur'an saboda hadisi wato waqtal waqtalifa aidan fajawadahu al-jumhur وكرره انس وابن سيرين والاحاديث الثابته ترد هذين القولين روى الترمذي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ام القران جاء النبي حديثي الحمد لله ام القران وام الكتاب وسبع المثاني qala at-tirmidhi ta hadisin hasan sahih hadisi ne kyakkyawan hadisi kenan ana iya kiranta ummul qur'an sannan ana kiranta har yanzu al-masani sun yi yadda zalika da ana tufar na bi kullu raka'a ana maimaita ta sau biyu a kowace raka'a ina fata an gane ana kiranta kuma har yanzu al-qur'an al-azim ana kiranta al-qur'ani mai girma سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن لن تقوش دك علمك القرآن الشفاء أنا كلا أنت ولك سود لما روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم wato ita fatihatul kitabi waraka ce daga dukkan irin wani dahi ko wani irin dahi aka baka in kana karanta fatiha Allah zai warkar da shi na tara ana kiranta ruqya wato yar addu'a saboda wani mutum da ya je ko suka je wani gari ba kunta aka ci saukar da su sai kunama ta ciji sarkin garin ko tare da sarkin garin shi wayar sai da zai aka ce an ga wasu baki a je da aka zo suka ce su kuma sai in an biya aka ce kauna da ba suka suka duba wasu abun nan awaki suka ce a ba su wanda sun za su dan rage yunwa har ma su yi guri su tafi da abin su gida sai aka ce za a ba su sai zai karanta fatiha suna karanta fatiha suna tofa a sarkin nan sai ya warke kaman kuna ma ba ta rage shi ba suna dawowa gida sahabbai suka ji mamaki sai ga manzon Allah ya ce wa ma adraka annaha ruqya wa ya sanar da kai cewa ruqya ce ita ne ita yar addu'a ce ita ya rasulullah ba kai ka karanta da mu ita ba sai sa ni ko da abin da ka karanta da shi na yi imani kuma karanta ba yi to daga nan malamin suka ce ana iya kiranta ruqya annan ana kiranta asas foundation tushe dan idan akan ta aka kafa alqur'ani ana kiranta wafiya mai cikawa ko sai an cika ta yanzu da fati duk surar duniya in kana karatun sallah in ka karanta aya ko uku a cikin surar bayan fatiha ta isa to amma fatiha an kaban walaki yawmiddin ka ce Allah akbar ya yi yawa sai ka ci kasa wahiya ce sai ka ci kota ina fata an gane ana kiranta kafiya mai isarwa ita in an karanta ta aka yi sallah ba a karanta wata sura ba sallar ta yi amma in aka karanta wata sura ita ba a karanta ta ba sallar ba ta yi ba shi yasa ake kiranta kafiya ina fata an gane ko wannan sunayen wato ita fatiha kenan tana da sunaye da yawan gaske kuma wajen saukarta an samu maganganu daga bakin malamai ita suratul fatiha ajma'atul umma ala anna fatihatul kitab sabu ayati malamai gaba ɗaya sun yi ittifaqin cewa aya bakwai sai dai wata ruwaya da aka samu da an al-husayn ibn juhi yace aya shidda ce amma malamai suka ce wannan magana ce shaza kusayn al-juhi wai aya aya shidda ce aka ce a wannan magana mallula wato illa ma ruwiya an amr ibn ubayd annahu jala iyyaka na'budu shi nan kishi ya kana abu ma aya ce wa la idda tamanin shi kira ta ayoyi takwas shi ma wannan magana ta zafi a takaitan takaitawa dai aya nawa ce aya ba a a ba ko Allah ta wala kada atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim saboda ka mun baka ayoyi guda bakwai masu manoni biyu a dunkule da qur'ani mai girma da kuma faɗin da Allah ce qasamtu salata bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sala saboda haka wato fatiha na wannan tana da irin wannan suna aya bakwai ce wa ajma'atul umma ala anna hamil alquran malami sun yi ittifaqi gaba ɗaya ita alquran ba kaman wani bangare ce ta bismillahir rahmanir rahim kaga bismillah in mun zo fatiha za ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka fara karatun qur'ani tukuna amma ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka fara yawwa to wancan bismillah da uzu da kai kenan ba cikin alqur'ani ne to a cikin malamai akwai wanda ke ganin fatiha amma kamar haka ne ina fatan kai gaske eh amma da ittifaqin malamai cikin alqur'ani falau kana alqur'ana la asbata abdullah ibn mas'ud bin qadi har abdullah ibn mas'ud kafin alqaida ta sa shi da abin da bai yadda qur'ani ne sai sanya shi yayin da mutum alqur'ani fa sai ya ba sai kisawa فلما لم يثبتها دل على انها ليست من القران tun da bai sa ta bace nan ita ma ta wani bismillah kama a ce wato bai sanya ta ba bal jawabu ma zakarahu abu bakar min al-anbari qal haddathana al-hasan ibn hubbab haddathana sulaiman ibn al-ash'ab haddathana ibn abi qudama haddathana jarir an al-a'mas qala اظن عن ابراهيم قال قيل لعبد الله بن مسعود لما لم تكتب فاتحه الكتاب في مساجدك ليس بكروت فاتحه مصحفك القران قال لو كتبتها لكتبتها لكتبتها مع كل سورة عند أجر هو تفاتها sai ya rubuta ta a farkon kowace sura kenan qala abu qala abu bakar yani anna kullu rak'atin sabiluha an tuta bi ummul qur'an kowace raka'a kenan wato a fara ta da fatiha yayin sallah ko wani sallah qabla sura al-matluwa bada qala ikhtasartu bi isqatiha aw la ibn sura saboda ka sai isqata wa sabata bi himd al-muslimina laha kuma ko wasiqtu wa wasiqtu bi himd al-muslimina laha malamai na amince da musulmi gaba daya kowa zai hada fatiha saboda haka ban rubuta ta ba wai dan ba ta cikin alqur'ani ba kenan fatiha tana cikin ni da abin da aka samu na sabani qur'ani ikhtalo hiya masiya am madaniya an yi sabani a makka sauka ko a madina a dunkulan dunkulewa ta sauka guri biyu ta sauka a makka ta sauka a madina tana cikin surori da ayoyi wanda saukar su ta maimaita ba za mu tsawaita ba saboda lokaci ابن عطية يتبنى بعض العلماء أن جبريل عليه السلام لم يزل بسورة الحمد wato bai sauko da fatiha ba lima rawahu an ibn abbas kana bainama jibril qa'idun inda nabi malaika jibril yana zaune wajen annabi sami ana kira min hawki sai wajen na kara kakakakaka daga sama sama da shi farafa rana sau sai daga kansa makala yake haza babu mina sama a zuwa yau yau ga wata kofa ce aka bude ta a sama lam yi fusa haƙaƙo illa yau wannan kofar malaika jibril ne ke ya faɗin wannan magana yana gaban annabi yace wannan kofar da take karawa da aka bude ta yau din ba ta bude ta ba tun da take wana zala minhu malaku sai wani malaika ya sauka fa qala yace hadha malakun nazara ila al-ard wannan malaika ma da ya sauko yanzu lam yanzil qat illa yau bai taba sauka kasa ba sai yau fa sallama sai wa annabi sallama wa qala sai ki abshir bin nurayn yana maka bishara da hakke guda biyu ko huma wanda aka baka kai annabin rahama kai annabi Muhammad manzon ƙarshen zamani lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ba ta baiwa wani annabi irin wannan hasken bakafin kai fatihatul kitabi an ba ka fatiha wannan alhamdulillah da kake karantawa ba ta baiwa wani annabi irin wannan ba wa khawatim suratul baqara amana rasulun qawla lillahi ma fi samawati wa ma fil da amana rasulun wannan ba ta baiwa wani annabi irin waɗannan ayoyi ko surori ba gaba ɗaya annabawan da suka wuce har zuwa kan annabi Muhammad daga shi ko ba sauran annabi ba za a bai kowa ba lan ta qara bi harbin minha illa wa qifahu ba za a karanta harafi ɗaya ba sai an baka qala ibn atiya wa laysa kama dhanna fa inna al hadith yadullu ala anna jibril alayhi salam taqaddama al malaka ila an nabi wannan hadisin yana malaika jibril ya riga wannan mala'ika da aka aiko mala'ikan zuwa zuwa wajen annabi mu'alliman bihi dan ya sanar cewa yana zuwa zuwa zulma da an da zai sauko tare da shi wa ala hada ya kuna jibril tarikan fi nuzuliha wato mala'ika jibril kuma kafin a saukar da yake yazo sai da mala'ika ne zo sannan aka zo da sura ina fatan kun gane wato a takaitan takaitawa a takaitin wato ita suratul fatiha irin wani matsayi ne da Allah ya bawa annabi ba sai ba wani irin sa ba mala'ikan nan da ya sauka bai taba sauko duniya ba mala'ikan zuwa su lokacin an jiwa manzon Allah an tayar masa da hankali ransa ya baci an farfasa masa kafa ko ina yana jini Allah ya aiko mala'ikan jibril da mala'ikan duwatsu aka ce ya umarci mala'ikan duwatsu abin da yake so a duniya shi za a waka kafiran duniya ga baki daya annabi saboda ko sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shirya da mutane na bu sani ba da sun sani ba su jefe ni ba ina fata an gane tausayi irin na annabi wato a can wato suratul sunan fatiha makkiya ce madaniya wato basmala kamar yadda makaranta ita ba ta cikin wani bangare na alkurani amma ita fatiha tana ciki kamar yadda muka yi magana a baya ina fata an gane قال ابن المنذر ثبت ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاه سكت هنيهته wato mazan Allah ya kabbara harama a sallah sai dan shiru kabla an ya kara ji kira abin ya fara karatu ashe abin da yake karanta Allah muba'id baini wa baina khataaya kama ba'atha baina al-mashriq wal maghrib Allahumma nakkini min khataaya kama nasqa thawb al-abyad min ad-dam Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wa thalb wa barad wana adwan kan dukun ajin na kunya idwa da istitaha kenan du'a addu'a da ake yin yayin fara sallah wannan su sabai su yi shiru ba suka ce ya rasulullah mun jin an yi kabara ma kuka yi dai shiru shine sai ya karanta muku wannan addu'a Allah ka nesanta tsakanina da kurakurai na kamar yadda ka nesanta tsakanin gabar da yamma Allah ka tsarkake ni ka tsaftace ni daga zunubai na kamar yadda farin tuba nan wanke ke ke fita daga da shi Allah ka wanke ni daga kurakurai da ruwan sanyi da kankara da ruwa wato da ruwa haka واستعمل أبو هريرة قال أبو هريرة بن عبد- أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فغسلنمها فيهما القرآن وكان الأوزاعي وسعيد بن ال- بن عبد العزيز وعمر بن حنبل يميلون إلى حديث النبي في هذا الباب وأتكيسات تكيساوة waɗannan wato addu'o'i da aka samu daga bakin manzon Allah na du'a al-iftisahi yana da daga cikin farala ta suratul fatiha yana daga cikin daraja ta suratul fatiha ina fatan an gane ko sai dai malamai sun yi safani shin karatun fatiha a bayan liman a kowace raka'a wajibi ne ko ba wajibi ba nan ana rigima tsakanin ɗalibai da sauran ɗalibai ana rigima tsakanin waɗanda suke karanta littattafan manyan malaman masu cikin wato hadisai da sabaninsa da waɗanda su kuma ɗan karatun da suka yi wato ɗan karatu ne sama sama ba shi za ka yi اختلف العلماء في وجود قراءة الفاتحة في الصلاة wato malamai sun yi sabani shin a karanta fatiha a kowace raka a sallah wajibi فقال مالك سي امام مالك واصحابه سدتي هي متعينه للامام والمنفرد بكل ركعه كنا ganewa sai kun saurara da kyau wato karatun fatiha dole ne akan liman da wanda yake bin liman a kowace raka'a in jiwa in ji imam malik da mutanensa قال ابن جوي جوي جوي جوي من داب البصري المالكي شما دم مالكيا لم يختلف قول مالك أنه من نسي هذه صلاة في صلاة وفي ركعة من ركعة ركعتين يا من تاتا أتكن صلى لأكيه من ركعة بي هي كرن تفاتي أو تا أو تجي كرن تابا أن صلاة تبطل لا ولا تجي صلى تاباش ina ba ta gane kenan wannan ko yawa wato abin da yake annahu man nasiha fi salati raka'atin min salati raka'atayn wanda ya manta karatun fatiha a sallah mai wanda ake masa raka'a biyu sai ya karanta fatiha a raka'a ɗaya a ɗaya ya manta ya karanta ba sallar ta ba sallar sai a sashi wannan yana nuna karatun fatiha jayyar tattal wa ikhtalafa qawluhu fi man tarakaha nasiyan amma in man ta yi ba في ركعة من صلاة الرباعية أو ثلاثة أصلى دعنا أنت من ركعة هدو كوكما صلى من ركعة أكو فقال مرة يجيز الصلاة كي يميل صلى ركعة إيه ما تابع ولوكة كويت وقال مرة أخرى يسجد سجدتين الساوي يسجد بعدي وفي رواية ابن عبد الحكم وغيره عن مالك وابن زهير من داد وقال قيل انه يعيد تلك الركعه جمع ده wannan raka'a wai su jiru lissawi ba da salam yayin su jira bali wannan shi ta magana ta yin gaji tunda ka manta fatiha ba karanta ba ya fadda wannan raka'a din daga baya ka kawo ta in ka gama kuma sai kai bali wannan magana ita ta yin gaji a shahi abinda muke nema na gurin karatun fatiha a bayan liman lokacin da yake karatu a bayyane zan yi ko zan saurara ويعتمد الله صلاة لمن لا يقرأ ذاته في الكتاب هو صحيح على ما يأتي يتي وانا شكيه مغانا من قلبي سبب البيان ذات دون قبل لا صلاة لمن لا يقرأ في أكثر عدد الركعات عددت يوان ركوعي وهذا سبب الخلاف وانا شين الزرين الشعباني قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي كما أبو حنيفة الإمام الثوري والأوزاعي إن تركها إن تركها عامدا في صلاة كلها وقرأ غيرها أجزاء ولن تمنى مالا da mala abu hanifa da mala sauri da mala auza'i suka ce in mutum ya bar karanta fatiha da yanzu ya karanta ayoyi bakwai suka yi daidai da ita sallar ta yi su ma ala tilabi hanil auza'i shi zalika auza'i shi ta yi ba haka nan bane shi da ya goyi bayan maganan kala abu yusuf cikin ɗaliban abu hanifa wa muhammad shi ma muhammad cikin ɗaliban abu hanifa bin al-hasan yace aqallu salatu ayatin aw aya wato tawilatan ka ayatul kursi karancin ayoyi masu tsawo kamar ayatul kursi wa an muhammad bin hasan wato usawwibu al-ijtihad fi mafhum al-idari ayatul mudar kalimatun mafhuma nahwa alhamdulillah in an samu aya guda uku dogaye wanda za su kai matsayin fatiha mutum ya karanta a iya dauka haka ne sai dai ma ne ce wala usawwibu harfun yakunu la yakunu kalaman ba zan iya yadda in gashi ko in amince cewa wani zance zai yi daidai ko wani harafi ko kalma za ta yi daidai da kalmar fatiha ba ko za a samu ko ka ga nan ba za ta isa ba su ma kansu anan a cikin wannan magana Allah ya tabbata da ku.
eh na To, yi ma malik kenan a jibin suna maka yarfa kenan ta wajen cewa wani liman suna yin liman na sai yi kai ya kawai da yake biyo sai ta ba sai ta yi a kowane magana daga yan malikiya ba magana imam malik ba ce wannan yana cewa to kenan malaman mu na malikiya suna cewa wato wanda yake bin liman in liman yana karatu a bayyana sai ta yi shiru inda yake a koyi sai ma sai ta yi karatu to kenan kamar ana yawa imam malik yarhe ne na ce a'a wannan magana akwai ta daga yan malikiya wato so sun yadda inda liman yake karatu a bayyane akwai hadisin za mu karanta man kana lahu imam fa qira'atun fa qira'atul imam qira'atan lahu wannan hadisin imam malik ya rafe da shi wanda yake da liman sai liman yana karatu a bayyane to karatun liman din naka ne illa anna al haditha da'ifun sai dai hadisin raunana nan ne ina fata an gane ko wal hadithu da'ifun wa qala al-tabari ya qara'u al-musalli bi umm al-quran fi kulli rak'a mai sallah zai karanta fatiha ko wata rak'a sallan ya qara bi halabi bihi in ji malam tabari sahibu tafsir shugaban malaman tafsiri yace wanda duk ya karanta fatiha ba sallah ba ta yi ba هنا فاتن قال ابن عبد البر وهذا لا معنى له اما ابن عبد البر يا ردي يشاء بدون كده والنبع لان تعيين لها والنص عليها هذا خصها بهذا الحكم دون غيرها يا كيف ان كده وانا حكم بند وتا وهذا محال يشاء وانا قرار يا مدنة يجيء بالبدل انا ايه كاو سابان تعي وجبت عليه وتركه وهو قادر عليها ta wajaba a gare shi yana da ikon ya karanta fatiha sai ya karanta wata daban ko ya karanta to ba shi da sallah amma in bai iya bane ya karanta wata a maimakon ta ya ji mace wata malaman fiqh bai iya ba bai iya fatiha ba sai ya karanta wata daban a maimakon fatiha sai ce to sallah ta yi fiqh kenan eh da tamam ya kuma amma abin da daidai mutum ne yau ya musulunta bai iya fatiha ba amma ya ji a bakin yara ana kulhu wallahu ahad sai ce zai yi sallah sai to ana karanta fatiha a karanta sura shi ai ban ji ba abin da na iya a cikin qur'ani ko kulhu wallahu ahad in ya yi sallah da kulhu wallahu ahad sai kuma sai ba garau garau kenan abin ya fita yana ba abin ya yi wa amma al-ma'mum fa in adraka al-imam raki'an fal imam yahmilu anhu al-qira'a ma'mum shi kuma wanda ba shi ne liman ba idan ya zo ya samu liman yana karatu ko ma ya gama fatiha sai har ma sura ya yi rufu sai ya rufu ne sallah ta yi kuma sai ba shi kenan ashe in mutum bai karanta fatiha ba ma sallah ta yi ina fatan ka gane nan maganar imam malik ta wani gefen ta shiga Allah ya mana dace sabiya magana ta bakwai la bagi da hadin an yada alqira'a khalfal imam fi salati sirri har kai bar karatun fatiha inda ake karatu a koyi fa in fa'ala faqad afa in ya saba wala shay alaihi inda malik amma a wajen imam malik ba ko ko da daga dangane iyali ina fatan an gane ko da daga dangane wato yake karanta fatiha in bayan liman a sallar da ake karatu a koyi sallar azhar ko sallar lasar ko rakawoyi biyu na sallar isha'i ko raka daya ta sallar magariba ba ko ya ce ba to anan wajibin ka ne ka karanta fatiha amma imam mai rake dan dan ma an je kake inda da liman ne liman ya ma karatu amma imam malum ne kadai فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند لمن يكي بين كراته ko fatiha ko sabaninta ba za ta yi karatu ba saboda faɗin Allah ya ce wai za ku riya alquran fastami'u lahu wa antu in an karanta alqurani kun shiru wa antu to la'allakum turhamun saboda wannan dalili haka ne ko sai a yi shiru karatun liman za a saurara magana ta bi imam shafi ma sai an hubaiti wa ahmad ibn hanbal la tujzu adan salatun hatta ya qara zata tilkdar fi kulli rak'ati da imam shafi da imam hawa suka ce dole sai an karanta fatiha a kowace irin sura ana yi a bayyana ne ko ana yi a koyi sai ka karanta fatiha magana ta tana da ƙarfi in ka da malam qurtubi kun ga littafin da yake annan aljami da haka mai qur'an na qurtubi ya koyi bayan wannan magana amma da shi a malamai wato sun sassauta saboda waɗancan hadisai masu rauni da aka kawo وروي عن عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابي هريره وابي بن كعب وابي ايوب الانصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبارة بن صامت وابي سعيد الخدري وعثمان بن ابي العاص وخوات بن جبير انهم قالوا لا صلاه الا بفاتحه الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله وهو قول ابن عمر والمشهور من مذهب الاوزاعي كتبت مذهب شهرريا مذهب الامام الاوزاعي وهؤلاء سبا بهم القدوه ودنا سابان da su za a bi malam ya tafi wannan gefen ba kullum yuzubun al-fatiha kun ko san dan malikiya ne ko kun san dan malikiya ne ya sunan sa a imam burkuhi kawai bari mu karanta sunan dan kada a ce mun ojoro sunansa abu abdullahi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi abu abdullahi sunansa kenan ya tafi ganin cewa sai an karanta wata wa kharaja al-imam abu abdullahi muhammad bin yazid bin majah ay al-qazwini fi sunan ibn majah ما يرفع الخلاف أبن الذي أوتي ومن زائر ويزيد كل احتمال قال حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن حبيب حاء هؤلاء رواية ابن ون حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر جميعا عن ابي سي... عن ابي عن ابي سفيان بن سعد عن ابي النضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا في كل ركعه بالحمد لله وسوره في فريضه wanda duk ya karanta fatiha da abin nan da wata sura ba a sallar farilla ba shi da sallah a da hakorin wal hadith sahih fi sahih muslim an abi hurairah qala allazi allamahu as-salat wanda manzo Allah ya koya sallah wa fa'al zalika fi salatika kulliha kai wannan a sallolinka gaba daya maganganun masu cewa sai an karanta fatiha suna da ƙarfi amma yawan malamai da suka yadda akan cewar idan an karanta fatiha kawai ko kuma idan liman yana karatu a bayyana kawai sai ka saurara ka ji fa qira'atul imam qira'atul laka duk da cewa hadisin da'ifi ne duk da cewa hadisin da'ifi ne wannan hadisin da yake da qira'atul imam qira'atul lahu wato hadisin da'if malam yace to wannan wannan magana a iya daukan wajahinta ko malamai suka ce a iya goyon bayanta wanda ina tsammanin Muhammad bin Nasir bin Albani na manta amma ban tabbata ba dalibai ku sai maka mun duba cikin suratul salat ina ganin manufarsa kenan in kana da liman yana karatu a bayyane ka iya sauraron magana liman za ka tawilin da yayi mai yawan gaskiya cikin suratul salatin nabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ko dalibai ku duba goban mun ga sai mu kara tantance amma na san yayi wannan magana Allah ya mana dace amma masadan bihi al-awwaluna bi qawlihi وإذا قرأ فأنصتوا أخرجه آه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وفي حديث جرير أو زهير عن سليمان عن قتادة من الزيادة إذا قرأ فأنصتوا قال دار من هذه اللغة لم يساوي سليمان التميمي فيها عن قتادة فاتو مغانا ما سنتو شيء كتشيني إذا ما باتر الإنجليزي wato sun soke ta ba ta da ƙarfi man kana lahu imamun fa qira'atul imam qira'atul lahu fa hadithu bainahum asnadahu asnadahu al-hasan bin ammar wa huwa matruk hadisi ne mai rauni a takaice dai malami al-jami da akamul qur'an yana goyon bayan a dinga karanta fatiha to in za a dinga karanta fatiha a wani lokaci za a karanta kafin liman ya fara karatu ko bayan liman ya yi yana cikin karatu ya karanta fatiha sura daya ko aya ɗaya kafin ta ka karanta ko kuma in ya karanta ya yi shiru irin abin da yawancin malaman mu na Saudiya suka ɗauka in ya karanta fatiha sai ya shiru sai barbaran kun sake karanta fatiha shi kuma ya tafi a kai wanne ya yi bayan aya ɗaya ɗaya in ya yi in sai ta yi ɗaya to ai zai zai gama kafin ka gama ne ya ko kafin ka na in ya gama ya ɗan yi shiru ga wannan fahimtar malaman hanabila ne da malaman mu na saudiya amma malikiya da imamu nasiruddin albani yayin da limai ke karatu a bayyana kana ji kana kiyayewa karatun da yake nan kana kiyayewa naka ne ya san maka da raunin wannan hadisin abin da ya samu takaita a nan dan mu dunkule rikicin gaba daya dan maganganu ne na malaman hudu sai mu kai kwana biyar muna yi a nan a wannan rikimar kawai ina fatan gane ko fiye da haka saboda haka mu kuma a wannan wata na ramadana muna faɗayi mu ji ɗanɗano da zaƙi na ayoyin alƙur'ani barantana ma yau gashi da na dan duba haka sai na ga wani alaran man ne yazo ko ba haka nan bane dama mun muna da alaran momi da yawa to yau alaran man malam Usman barakallahu shine alaran man karatun yau ita wannan na aza ba ki ta bari mu ji alaran man bari mu fara suratul fatiha mu mun dan taba ba kadan ne in ya kama gobe mu maimaita wani abu a ciki za mu iya baibaitawa har su amin da ake faɗa a cikin suratul fatiha duk duk waɗannan abubuwan darussa ne wanda wajibi a ce a yi magana ta yana ba ta an gane ko to bari mu ji bari mu fara sura نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين sai ta ƙarshe الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wannan ita ce suratul fatiha saboda ɗaliban radul azhan za mu bi radul azhan sannan ba zai hana gobe mun zo ko mu dasa daga inda muka tsaya dan jin falala da daraja da kuma sabanin malamai akan ilimin mukan da suka shafe mu yau da kullum cikin al'amarin sallah yana ba an gane ko bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha اختلف الرواة في كون سورة الفاتحة مكية عند malamai malamai sun yi sabani ko masu ruwaya wato kasancewa suratul fatiha a makka ta sauka bi ma'ana annan annaha nazara ba'da hijra aw hiya min as-suwar allati takarrara nuzuluha ko tana cikin surorin nan da wato sauka ta mai misali asbabun mukhtalifa saboda dalilai daban-daban wa yasabu ayatin bil ijma ayi bakwai ne da ijma'in malamai lakin man lam yusammi al-basmala aya wanda bai ce bismillah aya ba ce to ya sai sai ya adda ibnu sirat al-mustaqim wato aya ce wato siratal ladina an'amta alaihim kenan wace aya ce ila wala dallin aya ukra wata aya ce daban wa addaha aya fa kulluhu indahu aya wani kuma gaba ɗaya duka su aya ce dama kamar yadda muka faɗa ita wannan wato bismillah a gurin malaman kufa to abin nan haka ne ko malaman kufa malaman kufa gaba ɗaya su a gurin su bismillah fatiha da asim da hamza da kisa'i sune malaman kuba bismillahir rahmanir rahim aya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin to wannan su a gurin su haka ne bismillah aya amma sauran malamai guda hudu da malam nafi da ibn kafir da abu amr al-basri da ibn amir al-shami to a gurin su bismillah ba ba sai a wasu zaman kada take kuma sabani ne mai karfin gaske saboda an samu ruwaya daga hafsa matar manzon Allah ita tana cewa fatiha ko bismillah ba ta cikin fatiha dan manzon Allah a ita ce mita manzon Allah ne zai ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah sai Aisha ta ce sam manzo Allah ya bace ya ce alhamdulillah rabbil alamin in dai fara sallah ba bismillah sabani ne in kun zuwa ce ibn kafir albai za ku gani yana fatan kun gane ko a cikin falalar suratul fatiha a wa ummul qur'an ita wannan abin nan wa fatiha ولها اسماء كثيره من الفاتحه يد ما صارت تدعو سنه رسولنا يد ادم رب العالمين يمكن بي wato littafi alkitabu biha saboda ta fara da littafin da shi wa ummul qur'ani ana kiranta ummul qur'ani kamar yadda aka ji li shumuliha ala jami'i ma'ani alqur'ani ulumi dan ta tattaro ma'anonin alqur'ani da ilmin mukassa wa suratul hamd ana kiranta suratul hamd suratul salat suratul sab'ul masani wal ruqya wan nur wad du'a wal munaja lima da fi zalika min al munasabat saboda dalilai da dama واسماء الصور وترتيبها توحيدي sunayen surori da yadda aka jera su wani abu ne tauhidi dan an yi shi a lokacin annabi abin da ake nufi tauhidi wanda aka samu daga bakin annabi ko aka ko yake ayi ko aka yi bai ce komai ba ala naqal min annabi sallallahu alaihi wasallam bi qadar fi awwaliha ko wa qadar fi awwaliha qulu kutili yunasibu awwalaha wasaha ku ce alhamdulillah kenan ko Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim al-basmala ayatu في الفاتحة فقط كما ممنوع مغلق آية في الفاتحة كون وقيل رأس كل سورة وقيل ليس بآية وآية في جميع السور وإنما في الفصل بينهما دلالة بأن أكاني في النمل أما أتمنى سورة النمل آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن آية وشينا أن نفرق الله الحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata da Allah Ubangijin talikai wannan kalmar kawai kuma tsaya a kanta ta ishe mu mu yi darsa masu yawa wannan kalma ta alhamdulillah rabbil alamin za mu yi darasi mai yawan gaske in kuna so mu shafa mu shafa mu shafa ko mu yi dar- mu yi darasi a yi darasi na yawa wato a yi darasi ba a shafa a wuce ba in an ce a shafa a wuce sai mu shafa mu ba abin da ya dace saurara malam ya ce alhamdulillah lam yudkar لحمده ko lam yudkar lihamdihi huna zarfan makaniyan wala zamaniyan sai ce alhamdulillah kawai sai za a bi faɗo wani abu ba sa a baya ba sa a gaba ba babu zarafi makan ko zarafi na zamani ba na zamani ba na guri ina fatan gani wanda zarafi suratul rum amma suratul rum ya faɗa anna min zuruhi al-makaniyya sai yake wala alhamdu fis samawati wal ardi wani alhamdu fi samawati wal ardi a wani zamani kenan zamanin ko kuma a wani guri kenan a cikin sama da ƙasa a sama da ƙasa godiya gare shi take amma a nan suratul fajr ce alhamdulillahi kawai to alhamdulillahi gawa ko a ina kuma su a suke yi in ba gane ba shine yake wala alhamdu fi samawati wal ardi godiya gare shi take cikin samai da ƙasa wa zakara fi suratul qasas anna min dhuruhi zamaniyya ya fada a kowane zamani kuma kowane zamani ana godiya ba lokacin da ake yankewa da gode wa Allah shine ce wa huwa Allahu la
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة Allah ya ce huwa Allah shine Allah la ilaha illa huwa ba a bauta da gaskiya sai shi lahul hamdu fil ula wal akhirah shine wanda godiya ta tabbata gare shi duniya da la'ira a zamanin duniya da zamanin nan ce zamanin lahira godiya gaba da ta tsada ce zarafin da aka faɗa kenan amma a can farkon sura fa farkon sura sai ce alhamdulillah ko godiya ga Allah ai baka san a ina bane ko to sai a watan ayar sai ce maka walau alhamdu fis samawati wal- wa ma fil ardi ko walau alhamdu fis samawati wal ardi godiya gare shi cikin samai da ƙasa kar ka dauka sama da ƙasa a nan gidan duniya kawai sai ta wala wal hamdu fil ula wal akhirah a duniya da lahira kuma duk godiya gare shi take in zan ka karanta alhamdu kawai ka wuce ka san wannan to dole kai wannan dan abin ya wuce maka jini a wata ayar Allah ya ce wala wal hamdu fil akhirah huwa al hakim al khabir wato a ranar lahira godiya gare shi take shine abun godiya mai bada labari wal alif wal lam fil hamdu alhamdu din da aka sa alif da lam din nan listigraq jami'il muhammad dukkan wani bangarori da nau'i na godiya gaba ɗaya gare shi wa huwa sana'un asna bihi ta'ala ala nafsi shine yabo da Allah ya yabo kansa da shi fi wahi wahi dhimmihi amara amara ibadahu an yakunu a karkashin wannan dama mun gaya muku a cikin darussan mu na yau da kullum cewa in ka ji a cikin alqur'ani ana yaban abu ko in kana da wayo kai fa menene wannan abun umarni ne a gurin ka kai ka aikata in ka ga a cikin alqur'ani ana zargin abu in kana da wayo menene hani ne hani ne karka aikata to ana Allah ya ce alhamdulillah musamman a ina godiya ta ba Allah ya ce wal alhamdulillah samawati wal ardh cikin samai da kasai godiya ta take ba mu gane ba cikin duniya ta sama da kasa kawai sai ya ga mana azamuna wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahu alhamdu fil ula wal akhirah duniya da lahira godiya gaba ɗaya ta a wani gure ce wala alhamdu fil akhirah godiya gare kake a ranar lahira ko na kimul khabir in kana da wayo an yi kina maka ne an maka umarni kai ta gode wa Allah kawai ina fatan ka gane ko wato wannan kalma tana da nauyin gaske kuma tana da ƙarfin gaske idan ba ku manta ba manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata gare shi ya gaya mana wani hadisi da yake inna Allah la yarda 'ala al-'abd an ya'kula al-akrata fa yahmaduhu 'alayha aw yashruba ash-shurbata fa yahmaduhu 'alayha Allah yakan yarda da bawa ya ci abinci wani abinci ko ya sha wani abinci ya gode wa Allah kan wannan Allah yana yarda da wannan bawa wannan yana nuna maka matsayin matsayin godiya in ka fa in ka koma ala ran farkon suratul an'am in za ka iya karanta mani Allah yake cewa a ran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون جيد يا كمان أرما وهو, وهو, وهو الله هو الذي خلق السماوات هو الذي الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا نعم وأجل مسمى عنده ثم أنتم الشاهد تمترون أولا أن آية أبن نسي سوكو درسو آية بركو الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وديا تثبت الله وأن لي أهل سمي دقة سي واتو أنا يقول وكنت دكتا ina fatan ka gani a wani gurin ya sake godewa kansa da kansa alhamdulillah alladhi anzala الحمد ala لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ya kara godewa kansa ce alhamdulillah fatirus samawati الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة mun ji ta alhamdulillah fatirus الحمد samawati لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع yau ba ka gode Allah ba mu kai in ba gode Allah ba mu kai ya gode wa kansa da kansa ko bai gode wa kansa ba shi abin godiya ne baranta na ya gode bayan Allah kuma sun gode ina fatan ta gane saboda ka Allah ya gode wa kansa shine Allah yake faɗa a wannan wato ka gode wa Allah shi Allah nan wane ne shine rabbul alamin ubangijin sa da kai alhamdulillah godiya ta tabbata gare shi lan yubayyin huna mal alamun لمن عالم إن والعالمين من العالمين وبين ذلك في موضوع آخر أو نقول يا بين عمنا wato hikaya abin da ya faru tsakanin fir'auna da mutanensa fir'auna da annabi Musa ya zo da masa wa'azi da ya ji zafin wa'azi yana fir'auna ko da ya ji zafin wa'azi yana ganin cewa bai kamata a ce akwai wani Allah ko akwai wani mai iko ko akwai wani mai ƙarfi ko akwai wani mai cewa a yi mallaki ba Musa ya yi wa'azi ya wa'azi hankalin mutane ya kama duk kowa sai kalli Fir'auna sai a kalli annabi Musa in an kalli annabi Musa alamar yadda in an kalli Fir'auna alamar kin yadda sai ya musaka sai ce قال فرعون وما رب العالمين Fir'auna ya ce ai, waye ubangijin talakan nan da kake faɗa kai Musa to ba za a ba ka al'amarin قال رب السماوات والأرض وما بينهما na'am إن كنتم موقنين الله أكبر قال قال رب السماوات والأرض شيء أبنجد سماي دك أسي هكا نيكو وما بينهما ده أبن دك بكانن كنا باب وانا أبن دك سما دك أسي عالم نجا بعد إن كنت موجنا إن كنت إن كنت واسكن كشيواني أنا جاي أمكم من العالم كو شيء رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت موجنا قال العلماء استداك العالم من العلامة أشلو العالم دقوس علامة لأن وجود العالم علامة لا شك هو أنشر العالم دقوة علامة لأن وجود العالم علامة لا شك فيها على وجود خالقه ومن سام فذكرنا سما لحكا علامة شيء أديني وركشي من أطول لقامته ko kasa ita ta samu da kanta a amma ta san yan laita sun ce everything have been created by the nation ko ko everything have been created so who created the nation ko menene ne ta ce ko menene ɗabi'a ta ce ko wa ya halitta ɗabi'a ita kan ba ga shi ne wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe farkon nan ya same shi ƙarshen nan zai bar shi ne ba ɓoyayye a gurinsa kuma ba da farke sannan ba na fili da ɓoyayyen da filin da ɓoyen da sama da ƙasan da duhun da haka gaba ɗaya na ne a fili
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
alim kuma ya san komai babu wani abu da zai koye masa ina ba san an gane ko saboda haka Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl wan nahar la ayatin li ulil albab jujjuyawar dare da wuni wato da suke yi ayoyi ne ga masu hankali shine ubangijin talibai wato talibai dare da rana da jujjuyawar rana ta fito ta fada wata ya fito ya fada a ga taurari a daina ganin su haske ya zo ya tafi wani lokacin a yi ruwa wani lokacin a yi zafi wani lokacin a yi sanyi wani lokacin a yi dari wani lokacin ma a yi ƙanƙara wani lokacin a yi aman wuta ko ba a yi wani lokacin a yaji wani lokacin a zauna lafiya duka alama cewar take nuna shi Allah shine ubangijin kowa da kowa rabbul alamin ubangijin talakai yan uwana wannan sura ta mu babbar sura ce nan za mu rasa aya ko mun zo mu ci gaba ya ci gaba ko lokaci ya kulle
Thank you.